zan kora daga inda muka tsaya a tafsirin surat al-imra daga shirka da imra al-imra mun karanta mana fasara wanda da suke ana ce shi ne da ya ce da wani saboda amma ba ke da lokacin ke aya talatin da biyar ke kepada Nurah Tuhan Rabbi Inna Rabbi Lakamati Babi Muharram Tetap kembali Maka anda sedih lagi Ya indah Maka Imran Jadi Ya Rabbi Kau mengenai Nadari Tidak Kecil Nagerika Nah, ini berdana Sama Muharram lokacin harwar yana da yankacce amma yana da wanda aka yarda shi da gidan laifin kwatas wurin su mutane da ake ake ce su harwarai suka girma masallaci su masu don aikin su gidan masallaci da nan suke karatu su karanta Well, I must be like a middle of the horrible way of that, so that's so Tapi gambar dunia itu gambar ini. Lekan tersebut mulai kai ini masih lumayan bayar tak ada walau senang Maka ini mahal. Masalah sekitar walau senang ada yang ada berada. Tapi dari Allah ne mai asali da ainihin yawa ya san lokacin da matan imrana ta ke wani addu'a ta ke wani kore na abin da ke ciki hali ba su mai lata yi ba فلما وضع القرآن ربي إني وضعتها وضع والله أعلم ما وضعت وليس ذكرها عند تعيبيك تزيارة بما يبيك أمتي ثم الله يسأل من الآية amma namiji ba ta bar mace da ba a wuce da mutum masallaci domin maza aka saba su ke ba mata ba inda da hausa ne ne ne mu ce mace ba ta bar namiji amma a larabci ya yi wato aikin namiji da ban na mace ba an saba muharrarai maza ne a saba an gani muharrar mace ba wani da gaskiya kafin mara yana ta samun wata muharrar muharrar muharrar namiji maza ne kuma game da mafi baya idan misali bai bakaci abin da ke cikin ta saboda shi kuma na annabi kuma an masa wahayi Allah ya ga musu cewa zai haifi da ya su ba tsohonsa zai yi zama tsarkakaki da raya raya da wata da turabu da makani kuma Allah zai zo da matsayin manzo ya zuwa da musulama kuma ya ba ta labari sai kuma ya rasu shi ke ba da nan kafin haifi kafin kafin masu su ta haifi saboda ka mutu ta ma ka sa ne wannan ajalin da aka ba da kaza da su saboda ka sai ta ɗauki wannan nazar da sai ka shi amma ba ne sai ta haifi shi aiki ma da nan da ce wallah ma zan ma wallah Allah ya yi an ce wannan ya yi wani ce ne Allah ya shiga cikin magana amma tun da shi ke yi kai ko mana duk gaba ɗaya na ƙwarar da ce Allah ya yana magana a labirin wata kari sai dai ya kawo abin da wani ne kayan abin da wani ya ba tana iwa a cikin maganar sai shigar da tasa ta ce wa kama harin da kawo ko kuma akwai ihtimalin ita ce ta ce wa za'a alamun mawar haka nan ne ta ce wa za'a alamun mawar za'a tu za a kai kira haka Allah ya sa ne wato ma'ana to duk da dai ka ga namiji aka yi mace aka yi maka yi wani akwai wata hikima ce kuma Allah ya kai barba ta sosai ma dai a ɗin wata sai shi a wajen ilimin masallaci aikin namiji da rana wajen when he's the maker of Maryam and you will have to pick all the way down and shit that. Not not but she's the Maryam. Kuma ina nema wata tsari ta wajen ka da ta shi ɗan jefaffe. وتقبل ربها بقبول حسن وانقذها نبات حسنا وكفلها بكبير. سي وبنجدها يا متكئ kyakkyawan karɓa to gani ne bare ya kalle mata je bare kyakkyawan karɓa kuma ya tsirar da ita kyakkyawan tsiro wannan kinaya ne ga kyakkyawan tarbiyya da tsayawa kyan a kan tabari shi ne kamar kamar ne aka aka ba da misali da tsiro kamar yana ka za ka aka yi akan masa baki ruwa ya yi haka nan kuma aka yi jariri a kan masa tarbiyya ta tarbiyya a yi da zai zama babban na gari haka ala kyautar tarbiyya ne ya tsirar da zarsa kyawar tsoro wakan fara ha zakariya ya ba zakariya da yana in ce kafara ha zakariya yana nufin zakariya da zama wahuriya nan sa kabbar allahu zakariya allah ya ba zakariya amma akwai kira a kafala a ba babu tasbi ka ce wa kafala a zakariya zakariya da mafayi shi ne sai ka ce zakariya ya rai wanda kai kafala a ko kafala ma nan in ka ce kafala a zakariya allah ya ba zakariya وقد عن ذكر ذكر يالي akwai gwamnati kulle ya ne to ya ba shi da yau shi ne ya ba kullum ma da hal alaiha zakar ya min raba wa jami'in da har zaka a lokacin da zakar ya yi da muradin da ce da muradin da yana ne ga wani muhalli da ke tsarki a musallar yanzu a lokacin mun muka ce mai rabi wannan da daidai dan zofa wannan da bi maka shiga ko wani irin kasafan da aka sani a gaban daidai a turarin ya nuna daidai a cewa ana ce masa bigirabi gura a kirge shi ana kawo da shi sunan ko a wurin ana biya shi a kai na kai na sunan sa bigirabi wanda yake yanzu dai a hausar da yake amfani da ko ko ce a larabcin da ke amfani a halin yanzu na ce bigirabi kinaya ne ga wannan alamun da ke gona a cikin da shi masallaci za ka farka ga ina ne bigirabi don ka gane daidai a in daidai wannan alamar da aka sashi na amma mirabin ya zo a nan a wani wuri ma ya zo da zakar ya shiga mirabin ya nuna wani mahalli ne da sauki wanda sai wani da wani ke shiga a cikin matsala da suna cikin shekara to ya mata mirabin wani girma a wannan mahalli ne sarki ne ya ke samun iya gina masa ɗaki wanda kuma ɗakin da ya mata ya yi alƙawulai sai ya gina akan alƙawulan gina ɗaya sai ya zama in zai shiga sai ya sa tsari sai ya hau kuma shi da kai wani kwace kwace da ya sauko lokacin yana yi rantsa da jaririya sai ya sauko sai ya cire tsarin ya rubu zai rubu ba sai sauko sai ya tsarin saboda ka ba wanda ke shiga wajen tsarin ba shi sai ya zama in ya ji sai ga nau'o'in yayin itatuwa wanda ya san shi ba shi kawo ba kuma ya san lalle wa ne kai mutum zai ba amma wanda ya ke iya shiga ya kai mutum sai zama gashi kuma ya gata da kwakwalin kayan ababen marmari na wani lokacin da wannan lokacin wato yan yan tsari da lokacin rani ne sai ya gana da nan da nan da rani lokacin ƙari da gana tsari da tsari da gana ɗaya lokacin zaka zakar ya shiga mai rabi sai ya sami arziki ana an kawo mata abin kawai na rishi da gaba ala ya mara na rike a zaya ce ya mara na ya ke ka samu wannan abu da aka yi ka ina ke na wannan aka yi ka ne ke kuma alhali ba mu da ke da nan bada halar gomin inda na ka ce ga wajen allah na za a yi rukun da shi abu zai isa ala yana da wanda ya ga dama ba tare da misali ba tare da bincike ce ya yi kaza ya kaza ba sai ka yi allah ya ke da ina da tare da nimansa ba sai an yi wani abu sannan sai ya tsaka da wani kamar yadda ba wuce kace kai rawa ne aka baka idan ba sai ba wani abu kai ba sai Allah ta'ala ya samar da kai daga rashi mun fi samu wannan mu daga rashi ta goma shi ne daga wajen Allah ta'ala ba kun mun yi wani abu ne sannan aka ce ba kuni ka ba ka bari ma a yi haka ma haka za ka yi mu mutane shi ma ba wani abu kai ba ba an yi mu da ta wasu abubuwa ne sai muka yi wani abu sai a ce bai ma bari ma a yi mu mutane haka nan mai ga dama yin mutane haka ma kuma sauran ni'imomi duk dai ibtida a ne daga wajen Allah kuma Allah ta ala da ni'imo da kai ne ni'ima ibtida da zama shi fara ni'ima ba tare da shi wanda aka yi ma ni'iman ya yi wani abu ne aka yi masa wannan ni'ima daga wajen Allah wannan nau'i ne na godiya Allah ta ala ya maka ni'ima kai ka yi kira da shi da gare shi ko ba wajen kai ka ce can da kai ko ka yi wani abu da aka baka wannan abin da muka mun riga mun karanta amma ni tarjam abin da yake da kusan maimaitawa ne zan so karɓo mu ko da ba shi rawi kalilan dangane da abin da ya shafi kamar arzikin sai da maryam yayin da take take kirari din nan arziki na zuwa mata cewa Allah na ala ya kan yi haka nan ba wanda ya su in ya yi ma wasu ma daban daban wato kamar yadda ruwayoyi ya zo ya nuna haka a cikin amali na shehu kwa'ifa akwai ruwaya mai tsawo wanda a ciki yana ba da labarin a wurin sai da bahara salamun layi alaiha da irin karama da Allah ta alaye ma annabi sallallahu alaihi wa sallam a ciki ruwayan annabi mu'minin alaihi salam yana cewa da cikin abin da ya ce sannan ya zo mini ya rika nuna ya ce me ke da sunan Allah ka ce ala barkatullah wa ma sha Allah la quwwata illa billah tawakkal ala sai ya zo da ni ya zauna da iyo tare da gana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ce Allahumma innahuma ahabbu ilayka ilayya وأحبكما وبارك في ذريتهما واجعل عليهما منك حافظا وإني أعيذكما بك وذريتهما من الشيطان الرجيم. قال باش أسكن وهاي حديثي ما كان الله مزال صلى الله عليه وآله زرحي أرسل قادم hadisin na da tsawo amma dai wannan dai ya yi kama da wannan wannan karatun da muke shi ne a kai yankuwa mutum yana bukatar ya gane su yana iya zuwa amali na shehu barewa hadisi na wajen da wani kuma ya sha biyu yake a wajen wani hadisi na amali na shehu barewa amali wani suna tattara da cikin amali wasu suna da wani karatu saboda ba su da bani kawai majalisi ne sai a rubuta da aka ji a majalisi ba kuma yana da isar na da lambobi kamar sai na arba'in da hudu ka karuwa akwai amali na shehu rufi akwai na shehu kutosi akwai na shehu tsaro suna da jami'a na su amali ya da majalisi ne na karatu bai da babi to a ciki a wani wannan hadisi ne da yake mun canyan ko daidai wannan ne sai bayan wato kenan an yi aura bayan auren sai da ba da mutuwa ba sabon baya daya sai manzo Allah ya je ya ya rike hannun Ali ya ce masa kun bismillah ya ce da suna Allah sai ce sai ni sai ce kul ala barakatillah wa ala ma sha Allah la hawla wa la quwwata illa billah tawakkal ala wannan wannan ah, idan an zai shiga daki aka an koya masa yadda ake in in zai ruwa ba wannan ba shi nake magana ba amma akwai shi a mahallinsa amma wannan kariyar a ce an da an gode sai kuma yayin da ya ya ya zauna ya zauna da da kusa da ita sai ya musu addu'a sai ya ce Allahumma innahu mahabba ilayya su waɗannan su biyun su ne mafi soyuwar halitta da zuwa gare ni Allah sai ba za ka sai ce in ko kuma ya zama kaso su wa barik in gurbi kuma kai albarka a zuri'a su su biyun waje al alaihima min tuhafir kuma ka sa musu mai kiyayewa daga wajen وإني أعيذهما تلك وذريتهما وذريتهما من الشيطان ويا كما ذكر مريم كا هو مريم هو مريم أنا مكتسب أي تيما تيما يتبع عرش مسيح سبب البركة ومن الدعاء لنا يدعو أولا من كان كان شكرا سوى أي شيء أمري ما ساري أنا مريم تايم ba albarkacin wannan ko tsare bai yi cewa wannan irin wanda zai sami rabar sa albarkacin wannan addu'a to shi ke wannan ko sai sai sai ya shi shi manzo Allah shi ma ya yi shi yake wannan addu'a ga ga Ali da Fatima ko sai na neman musu tsare ko wajen Allah da ko zuri'an su da shi ka mun san shi dan bai da rabo a a zuri'an su Allah ya tsaye fito ya ya ya ya karɓi addu'an Hanna matan matar Imran ya kiyaye Maryam ƴaƴan Maryam ya ka gani in manzon Rahama sallallahu alaihi wa alihi shi ya addu'a addu'an za ta gaza ta Hanna shi alaƙi shi ne da ya halitta ba cikin tafsirin a yashi shi yin irin wannan ya ce wannan kuma yana cikin albarka da Allah kansa ainihin sai ya yarda da labarin cewa ainihin ita sai da wannan riwaya daga hadisi Abu alaihi salam ya ce ainihin Ali ya kasance yana ji da fadin sosai sosai amma saboda halin rayuwa da rashin abubuwa ta kasance takan ɗauki takan takan ayyukan gida shi yakan je waje kan fita waje nemo abinci ya kiro ya samu ita kuma ta ta ta na gida ta girka ta nika da daga a zaman irin irin wannan hadisan mutane suna da sosai ta yadawa su ce tana nika har ma ta tsoka kamar ba wasu ya irin masu ɗauka irin irin dutsen a kasar hausa to an ce ita kan ya shi yakan je ya zo da kayan abinci ko kuma da yake na can girki ko kuma ta a so ta ne ce mata akwai wani abu na abinci sai ta ce shi ya ce haɗin da shi shai ba a kwanke da wani abu ta ce lawar da zai abba ma al'ada ma kana inda na mun ga fara illa ce kun ma in illa ce kun karbu buka a kai zuwa musu dare yawa mukiruka ne yawa dan da ce a wani ma ma inda na منذ تلقي إن شيء يثيرك فيبقى نقوم على النظام المكة أنا شيء من اقتراع قارن باجي أبن كيسي مكتاوس ما أبن نظام واقع الرياضة أنا أتشكاو أن تاني من المكينا أتشكاو أنا أقوى بعد لا لا لا لا لا أتشعي سيشي فميس أبكيغان أفلا أخبرتني يسأل شيء شيء بكيغان من كتشي أنا أقول قال كان رسول الله صلى الله عليه واله hani an asala ka shi ne ce maza da sallallahu alaihi wa ya hana ni ta ce ko wa kala yace la tasali ibn ammaki shi in ja ake bi shi in abun wa illa fala tasali maza da sallallahu alaihi wa ya ce karki tambayi dan aminci komi in ya zo ki da shi ko ma da ba in kuma zo ka ku tambaye shi sai sai ali alayhi salam ya fita da ya ya ya ya sai ga wani mutum sai ya nemi ba shi dinari da aure kirance na dinari sannan sai ya dawo yamma ta yi sai game da mai kula da mai na hausa ya ce mai kula da me ya fito da kai a wannan sa ya ce yunwa wannan rafi da wanda ya je mun aiki ya mai rama ya so ya ce mai ɗan mutum tun mun ala ya na kai sai mai ruwa ya ce sai na tambayi abin jamu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam masu an lokacin yana da ya ce wa rasulun da sa da hai sai a ne ce yanzu na abin da ya fito da ni domin wa ya fara da fito da kai da daga ranar na nema da ya fito da ni yau sai na na ne da can yana yi wuta amma zan yi ta karshe kun ga ta bar gida ne ba ku ya fi boko ya sami rancen nina da guda zai iya wuce ka ne a samu a ci sai ya ga da shi ma abin da ya fito da shi ma sai ya ce ku kai da mai gida sai ni ka masa nina da ce ku kai ba to ce sai ga ba to sai ga sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana so sai dawo da ba ku shi da ya rance ne mun kai dawo da shi ne sai dawo hannu ya bi ne da wani Mikdad cikin cikin bayan Allah mun ga manzo Allah zan yi haus idan ya sa ba san mutane irin su mai gilasa da kudin hausa da yi gwamna a yi gwamna da kan haka ni kara da kadirai ba to da yi gwamna bayan Allah su ne a saba sofa wanda kullum suna tare na ne shi ke nan sai sai ba shi yana kan sai shi shi ko ba gida to sai da ya zo gida sai ga manzo Allah gida yana zaune kuma Fatima tana zaune sai ga wani abu a rufe a gaban su da ta gama sallar sai sai sai Allah ya da wannan sai ga shi ainihin abu shi ne ba ce da jabana nuna mu a gari aka sa abinci a ciki har ma ko wani ce mai abu da abu ba da ya zama na ƙasa ba ko da mai aka abinci da aka rubuta ko da muka ji maka kwano ko ma mai ne jef na da ko ko ta sa ko da abu da ko ta sa akwai homes da laham akwai homes na homes muka ce masa waiwai na amma ba wani irin wannan bahaushe ba ko ma san bahaushe ba homes galibin shi shi ya kai kasance ana yin su kaɗan ne amma yana koyi a kafin musu ya kuma kaɗan da ɗaya da ake tsara akwai kuma su iri akwai kuma su da zai rage ma bai ƙara ko kuma su na ke ce ma biskit wanda munan ya zama ta wajen turawa ne amma larabci ne biskuti sunan wani gida ne a ƙasar larabawa su suke biskit su za su biskuti yanzu akwai biskutawa mutanen gidan biskuti suna ce mishi miska weight wato suka yi irin wannan ko su dinga a mata biya su kawo baya baya lalata sai da dan da su ko ne ana kuma na ko su dan ne abin da aka koya aka koya shi aka dan ni zara mishi ne aka koya shi ko kaman gurasa ko gurasa idan ce mu gurasa ya ga dace ba shi to akwai gurasa da nama sai ya ce ne da ya fata ma'ana da ke haɗu هذا هو من عند الله إن الله يرزقنا إن شاء الله saboda da ya zama kawai kun ga inda ya kamata ya rika wannan kan da ya ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce ce Allah fa da mutum ya dinga sai da wannan da baka la sai manzo Allah ce baka ba da labarin wani wanda ya kama da kai ne ita kuma إذ قالوا إذ دخل على مريم فأخرج عند هاروت فقال يا مريم أن لك هذا قال هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء من غير wannan hikima da wannan abu ya auku kafin ma a saukar da wannan alƙur'ani kafin a saukar da alƙur'ani wannan bayani sai kuma ya yan gida ba abinci ka fita kana neman ka samu ka sami zancen dinari ka wuce ka ne ka da wani shi ma ce ma ta fito da shi sai ka ba shi ka ce shi ne shi ka na kai kuma koma gida sai ga wanda abu shi a rufe fatima masalar ya ga masalar ta buɗa sai ga wurasa da nama gugar da ake gama maryam ko da jima da sun ce a iskar ce an yi katuwa ba lalai an yi katuwa ko kuma mutum ba zai rayu da cin an yi katuwa ko dole sai ya haɗa da kofi a kana dole sai da kofi ba ka bai sunan zai rasa kai abinci yana daga kofi kofi dole sandwichi alkama ko ko dawa ko gero a ce masara wasu da masara ba cika amfani duk da yanzu mutane da su ke zai yi wacce da amfani sosai amma sun koma ma dawa da damu da da dawa ta sa kare a za ka yanzu su mutane da lalabai cin masara ya riga ya rage kuma an alkama shi ya fi sa kare shi yana da yana da har kawai da sosai masara ta ce amma ɗanka ba za a yi ba a rayuwa da masara lallai amma dawa da ba ne to shi ke nan to sai sai shi yar kaga zai kasance ko a yanzu din da ake ba maryam akwai zai kasance akwai hubs da ra'a ba an yi katuwa ko sai sai sai sai kaga wannan arzikin ya zo ne kawai sai sai mu za ka ce ga ba misali misali da sai ce misali mutum zakariya da ya shiga wajen maryam a kirabin da ya gani da arziki ya ce mata annalika ala kalar wani kalmomi ne ta wanda zai da fatima ko bayan nan alkur'ani ya zo da shi yake da labarin zakariya da bayan ya ce sai su ba aka rome a shahara suka yi wata guda suna ci wannan kofi na nan lafiya lau naman mana kaso kofi zai na iya dadewa bai bai rana shi amma lahan ba nama aika kai aka da iya bai rana shi amma sai da suka yi wata guda ana tattaci cikin nan kuma shi mai wanda aka rubuta da abu ya ba a rai sarki shi wa wahiyar jannatin da iya kullum har ƙa'in ƙa'in alai salam yana ce da wannan janna ko ba ta kare wahiyar inda na kuma ya ƙara tsana wurin wannan janna ne wannan tasar wahiyar da wannan hukumin kowane imamu masu in ya ga zama yana da ba karewa abinci ne sai ka cika bashi yana nan baya rudewa baya lalacewa yana nan lafiya lau wannan wannan dalilin sa wannan ruwan ya zo saboda ya yi kama da kara kowa kan mutum ya ce ba yana da ɗaya haka ne abin da ke kokarin na cewa shi ne wannan arziki ne daga wajen Allah Allah da Allah kuma yana arziki zai daga ba sai da ba sai da musabbabi ba sai da sababi adatan yadda aka saba inda ya har ka ga tuwo da miya ta shigo gida ka ji ɗanshi ɗanshi ka buɗe aka gagar a shi tuwo ne ka buɗe wannan ka ga miya hada da mai da nama kuma da ɗini to kai ka san an yi aiki ko bayan da aika ce kawai tuwo ne ya faɗo da sama ne kai ka san an aikata sai da aka yi damar aikace aikace kafin a kawo musamman ma ka shi da kai ka san aika ba sai na yi lissafin da ayyukan da aka yi ba ka san aika sosai kafin kafin a dora abinci a sofa to amma Allah ta'ala mai iko ne kan dinya shara a sofa mutum gaba daya ya zo da shi kai babu sabon kawai haka nan to gashin ko da ne da mai da nama da ɗini mun ba wanda ya tuka ba wanda ya kwashe ba ta kunya kawai ba ma duk asbab din duk babu ba duk ba wani harkar tuwon tuwon babu a ina ina aka noma alkama din ko masarar ko shinkafa ba san da haka nan dai kawai shi ne ma'anar da gairin hisab ba wani hisabi ba wani ta cewa da da wani dalili sai an bi ka'idoji don Allah ta'ala shi ne halicci ka'ida ne ka'idodi da ake bi bayan halit bayan ka'idodi Allah ta'ala shi ka'idodi shi ya sama kamar haihuwar isa tun da shi ka'ida cewa haihuwar mutum yana faruwa ne ta kayan gure tare da namiji amma shi sai sai aka yi shi ba tare da kuma ba akan akan yi ciki ne a watanni akalla wata shida kafin a yi yaro ya rayu in ba ka ba ya zama bai in kasa da wata shida sai dai ya zama bai ko yakan yakan yi yakan yi wata shida ne ko ko ko ko zuwa tara an yi tsanani ko matsanani an ce ne ba ba ya wuce shekara dole a haife shi ba ko zai zama wuce wannan ƙa'ida ne ƙa'ida ne zaunaniya to sai Allah ta'ala kuma sai sa shi ya yi wani kisa da aka saba duk ayyar ya zama shi kuma ba a yi ciki ba ba a yi watanni ba nan take aka yi wuri gare ta nan take nan take ciki nan take haifa da sanu za mu karanta wani abin sun da an ɗan ce saboda mene sai mu ce inda za a yi rubutu mai shawar da zai rinsa ba sai ya kuma yana su ko gudu shi ya yi su shi ya ƙa'idar yana iya kare ƙa'idar yana iya kare abu da abin da ya kama da wannan hadisu wani ba na tsari da ya fi sulunta hannun abin hasan musa da ya ce abul hasan ali bin musa rana abul hasan musa bin jafar abu mai muna yi mun karanta wannan a baya dangane da wani wani tsari da ya zo wanda ya wani wanda wani wanda shi imam musa ya karanta masa da kira aikin shi ya nike ne mafi shekara hamsin ko irin shi karamin ma ya gani sai aka zo ya ba wasu sai wai da kusan na kusan na tarar da gida sai da wannan yaron dole su taɓa su mun karanta na baya wannan shi a cikin maganar da suke da wannan ba tsara shi da imam musa sai na ce masa a yara ya kama shi a sai ce amma ummu maryam fasmuha marta marta wadiya wadiba bil arabi wannan ba maganar da ke so kawo ba su kan ce maryam din nan bayan mun karanta cewa ainihin maryam ɗin su su yana nufin adila ne ko yana nufin mai yawan ibada imanan maryam ke ya ce ainihin a cikin labarasi a jawabin sultan da ake ce ma jawabin kuljiyane ya ce maryam a lugarsu yana nufin adila a cikin ya ce kuma a cikin kamusu kitabul muqaddas muqaddas ka kitabul muqaddas kamusu kitabul muqaddas wato dictionary na kitabul muqaddas bible cikin nasu na arabiya sun ce maryam yana da ne kisiya ne an yi muku wannan bayanin ma'anar kisiya ne yana da saba ma abin da yake ba da ba to kuma sai ga wani ruwayan kuma sai ce ainihin maryam yana ne a lugarin su su sun sunan sunan sa sunan ta marota kuma ma'anar ta wahiba wani ba ke nan nan kyauta ma baiwa da العربية مع السعودية وهم الرخصة التي نعمل بيت ماشي هم لم يجب على مرة زي زي هاي انت قاعد رخصة هاي وما يرجع وجه shi ya tsoka matarsa ma kaza da saboda haka suna tsanin da shi ke musu ya zo ba tare da sababi ba Allah ne ya kawo shi ya ga gani Allah da ke iko da ke kanye wannan yana iya sa tsoho da tsoho su ai iman ƙwarai to nan ne sai zakariya shi ma sai sai sai sai wannan ya sa shi a da zai zan fata neman Allah kamar yadda Allah ta rage wannan yadda ya so ke da al'ada nema da bani abin da bani da ke zama na gari kamar kamar su je maryam bai wa rani da bani ma ya bani ba mu ce hunalika da a zakariya wa ba a nan fa zakariya ya rubu ne a nan nan ba ko sun wuce a wuce a nan kawai a nan nan ɗin na wato dai dai idan ana magana da manzo Allah hunalika ka ne na koma da shi tunda Allah ta rana ba mu Allah ya bayar da zaka ji yayi ga anan anan take sai kawai shiga ya rabe shi anan fa zaka ji yayi rusu قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء كنا دعاء زكريا كنا دعاء كما سمعت أي حاجة شو ما ما عندك سبب كيف كان أو مفعول اليوم أي حاجة أيوه sai sai zakariya ya roƙi Allah ya ce rabbi habli min ladunka dhurriyyatan tayyiba Allah ka bani zuriya na ga tayyib sai ko ta gani yayi ne ne tayyib wa ainihin yana da muka ce ba tayyib ba ai tsaka na ga ba ko ba Allah na ga dai ko tayyib na ka sai ba kai mai jin Allah ne ka ji Allah bayan nan kuma ka bi Allah to da yi wannan da yi wannan addu'a shi ma ayin jirabi amma kun ce da jirabi yana yi kawai wani muhalli ne a cikin baitul muqaddas ke ce masa da jirabi kuma guri ne ne fa'i ko haka ne ma shi zakariya ya ma maryam ɗaki a cikin jirabi to a wannan area da suke ce ma jirabi kuma irin ma da akwai wani ɗaki har wani ɗaki ce masa jirabi kuma yana ce zakariya zan samu karanta ya shiga mai ɗaki shi wasu ruwa ya fi wani ke nuna wani ɗaki ne bayan rufin ɗakin da zai fi ba wani ɗaki ne ba to sai sai zakar ya shiga da kirari ya shiga ba sai mana zai kurma za a yi kafin kogo a kayan da su da ke da kirari an na za a yi wajen da kira sadaka duka da nuna da yi wasu ila da su yi wa mana iya da nasu sai mala'iku suka kira shi yana tsaye na tsaro a mikirani daga abin da ya fi malaku na faɗa Allah ya nuna maka albishir da ya haya sunan wanda za a yi fari Allah ya nuna maka albishir da ya haya shi kuma Allah ta baka yana da musaddiqan bi kalimatin min Allah mai gaskatawa da kalmar Allah kalmar Allah a lokacin da ya riga ya zuwa wani da kalmar Allah Isa al-Masih da sai aka ce shi kuma zai gargata isa wasu sayyidan arla shi ya haya din nan za a ba zai zama sayyid shugaba ne wato zai zama jagoran mutanensa ma'anan abin koyi a ilmi da kyawawan ne shi ne sayyid wasu mutane ba su ma'anan shugaba wani kace musu wane ne shugaba sai su ce maka mai ba munati to mu ba ba mai ba munati ne ne shugaba shugaba shi ne abin koyi wanda Allah ta'ala ya ce a kuduwa a ilimi da ke kyawun ɗabi'a abin koyi jagora shi ko gwamnati Firauna ma ya tafi da ko ko Firauna ma ya tafi da musayi ne shi shi gwamnati kowa yana rikawa na gari da ba na gari marar kwace an zaba sun yi sarauta kamar an zai suleiman da lauru sun yi sarauta don auna da namarun da masu yin sarauta ya ga sarauta ba shi ne siyada da aka ce wannan sayidar bayan nan zai zama shugaban kasa babban kwamandan soja yana da duk mutum ma bai zama din ba a tarihi da ya sirma ya kare da shahada amma tsayi tsayi da ne tsayi da ne saboda mene saboda shi kuruwa ne a ilimi da ke yin kyawun ɗabi'a ma'ana ke an gaida nan ma aka yi fasara shi ya ce sayyidan din nan ah, sai ya ce ya suru kaumahu ilman wa khuluqa zai jagoranci mutanensa a ilmance da a ɗabi'ance har siyada shugabanci wa hasuran to shi kuma na hasura yana nufin shi ne irin wanda ba ya aure Sam- hasu- shi kamar ce akwai muharram wannan kalmomi kalmomi ne musu kalmai an an ce mutum muharrar to cikin muharrarai duk da muharrar ba ya fita masallaci ma yana girma masallaci to aka ce hasuru kuma shi sama a aure ma ba ya yi zai zai zai rayuwarsa ne cikin ba da hayyar hayyarsu abin yabo ne a wajensu kuma addininsu akwai shi wanda yake wannan sunan bayan Allah na wancan lokaci na gargaru su kuma yin iya rike wannan nizami na rahabaniya tsakanin su da Allah ya zama san ba duniya ba ta baki komi a wurin su shi ne wasu su ke kokarin su barbaya da alhali su ko ba su da zuciya irin na wancan sai ya zama ba su zama shugabanni a har irin da horo wadanda na su sai ya zama ko sun ce su haso ne na faɗi ne kawai a bayan fage a ita a miya ba aiwa su shi zai zama su ce abin yabo ne kasantuwar shi haso da tsaro za mu gani ko a shari'a mu ana yi ko ba a yi domin su a wurin su a wajen yabo zai zama haso ma'ana wanda baya yin aure kuma wannan rahama ce da Allah yake yake taimaki wanda ya so ya maishe shi a tsoro wanda shi ne wani aiki suna ibada domin gani iyali mata da yaya suka ce gargar da mutum da bai samuwa sai ya zama shi a tsoro ba ya wannan shi wani zuciyarsu ba kawai ba da tunanin ibada na zaka ba ba ya wannan bai koyi masa a kai ba ya tunanin ka ce masa ai ba yau ba ba ba ko ka ce masa ce bari ya dawo gida ko kuma a gaya masa wata magana ya dawo in ba rai ba kaga ya kuka shi ba ba ma iya yau tsaba sai ta ibada ta kwasa to sannan kuma wannan niyyar har wala da shi shi a yakin kuma annabi annabi shi ne wanda Allah ta'ala ke sanar da shi shari'a wanda yake karɓan ilmi daga wajen Allah yadda Allah ya so da sai shi ta hanyar ilhama kowa sakar mala'ika ga ɗaya da dole ga masa har da annabi min salihin kuma ya nan ya ce min aba a salihin yana yana cikin kuma wani da rubutu dama dukkanin annabawa na garkuri shi za ce yana tsari na ramin aba israeli wato yana cikin jerin mutanen kirki wanda suka shuɗe kamar shi mahaifin ya haya ɗin da shi zakariya ne mahaifin ya haya kuma mahaifin zakariya wa haka da annabawan suka gabata a bani israeli to shi ma shi ba ma'ana cikin jerin su ne ma cikin annabawa to shi shi zakariya yana cikin sallah a tsaye sai kawai ya ji amshi amshirin ka zakariya za ka yi da ɗazo nan sa ya haya kuma zai zama bawan allah na gari kuma annabi kuma baya aure yana cikin jerin bayan allah na gari annabawa jagora ga mutane a ilimi da gari kaga abin nema ya samu abin nema ya samu ga shi shi shi shi me me yasa zakariya ya yi addu'a nan ya taba mu ruwa gani abin da ya gani Allah ne iko ne kan gobe domin Maryam a mihrabi abincin tana zuwa ba tare da an buɗe kofa ba ba buɗe kofa aka yi a kawo mata abincin iska ne mai ta sai da maryam mai yawan sadaukarwa ce ko da abincin da zakar ya kawo mata takan je ta raba mabuka amma ita ma ta kake wanda ta ba da mabuka za ta dawo ta zauna da gida to a cikin irin wannan ta raba mabuka ta abincin da ta zo sai ta zauna a kanan shuru ga yi mako sai da abinci ba ce a kawo a bayyana kuma shi jimar da kusa da makaranta na sai da wani shi yana jin yunwa amma sai da ya sami zance dina da ya ga wannan yin yunwa sai ya ba shi ya dawo gida haka sai ga arziki inda ba su shi ma an da kuke kusan maryam haka a abincin da sai karar taraba ba wanda suka fi da bukata ta dawo da wasu sai zo kuma sai ga abincin ba tare da sababi to sai shi kuma garman nan kasa da kai ya ce kusa da kwalla iko ne kan komi gari da roƙe shi abin da da na abin da shi ne haihu yana sallah yana roƙo sai ji kawai a ce albishirin da zaka yi kada sa ka so nan sa ya kaji kaji kaji ba kawai ɗa ba kaji ma annabi musa da kan bi kalimatin min Allah mai gaskata kalmar Allah sai za mu ji kalmar Allah yana da kisa a ciki sayyidan shugaba mukan ma'anar shugaba ma'anarsa jagora a ilmi da aiki ne nabi hasurar hasurar da shi wanda yake baya aure wanda yake su a wurin su wasu suka ce kyakkyawa wanda ake Allah ke da wasu ya kan ke da wasu ba sai ba ne mutum ya daina ya daina kokarin zai zai zai zai zai kwaikwaya wannan wata daraja ce da Allah ya bige ba kuma nabiya annabi yana sa da da cikin jerin bayan Allah ta gaba wa su ba shi ala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balaga min kibru wa ra'ati aqar yace ya Allah ya zai yi zama yana da da ya jariri yaro gulam yaro ya zai zarta da yaro ina da ake barin albar da ne kibar alhali tsoba ya ce min an riga na tsoba an saba adatar wanda ke an san tsoba yana iya samun ciki tsoba ce bai bai wa ala za a iya wuce shekarar kawai amma shi nan ne kuma tsoba ta zai iya zai iya zai iya ba da shi yana iya amma dai a lokacin girma ya ce gobe ake aikar kuma mata ta ruwan da ake cima aikar da ko zuwa cikin ta juya ko ba karara wanda ba ta haihuwa wanda ba ta haihuwa son son son ita ce aikar aiki ce mata dawo don sa ta ko juya ya to ko mu ne ko ta juya kenan ko ko aka ce ko ba karara wanda ba ta haihuwa ke san ma akwai mace da ba ta ba ta haihu ba da gani ke daban da ba ta haihu akwai wanda ba ta ba zai ta haihu ba ita wanda take ba karara ainihin ma ba ba ta haihu idan aka sami yarinya ta kai mikilarin shekarun balaga sai aka ba ta haihu sai aka ta miki ba ta haihu ba sun ta haihu ba kuma haka ne ma iyaye mata suka nuna su ga yansu ya haihu sun haihu za su yi su haihu amma ba ta haila ba da bayo ita ita matar zakariya irin wannan matar ce wanda matun ba wai ba ba wai ta ce tana haila ta daina ba ba ta yi ta asali so ita ba mahaifa ba ce ita ce ake ce wata haifa an girba shi wata ce wanda ta tsufa ta daina haifa an bai ta aikar ita ce wanda ba ta haifa tun asali ba ba kuma kawai ba ba ta haihu ba a ba zai yi ta haihu ba ko da ba ta haihu ma zai yi ta haihu aikin kuwar ba ma zai wuce haihu ba amma idan ikon Allah tun shi ne yi wannan juya ne yana iya juya a mu da wani ta zauce ba ya ce da za a iya zama yana da an kuma ce an da shari'a ce wa kila da har tsammanin wata tsosa an ce lokacin ita ya ce an ce an ce shi zakariya inda ce kokar balaga da kila kanan da hutus a wata tsina sana wakila mi'a wa ishirin na sana a wani kawai an ce shekarun zakariya cikin da sana a wani kawai kuma ce ɗari da ashirin ita kuma matarsa ita ba a yi kawara da ba an ce shekara 98 98 a tsammanin wata siyo ne 98 to ka san ko haihuwa a wani lokacin ai an riga an riga an wuce ko da ma ba a kirga ce ko da mai haihuwa ce za ta gama haila ta kai shekara kanin hamsin da biyar zuwa sittin za ta daina haila kuma ta daina haila ba zai wuce rikici shi ke na haihuwa ya wuce yanzu yanzu yan kasa suna ta bincike bincike wannan kanuna ta rushe da kanuna wata mata a rasha ta haihu bayan shekara sittin ko da hudu ne ta ce godiya ga technology ne ainihin na irin kafin da suka sani har da yawa ɗan da fara ɗaya ne ya zama saurayi ko sai mutu sai ya zama ba ta sai aka ce ai yanzu za a iya yin dabara sai ku sai ku tare ni da ta mutu na ga ga jariri na ta shekara 60 da ta ga kuma dai wannan kuma in yana da rasu da kuma kada ya ga kowa amma a- amma a- amma a sani yadda aka saba a halatta wannan ba a yi ita wannan kila in ko da wannan mai sittin da wani abu ta yi wanda za a gina da yar shekara tasirin da tara za su ce ya kosu za su ce saboda yayin mazin jikinta da kazana ta ba zai ɗauki jariri da su ai ba zai yi da shi ke da wannan da ya wato kenan inda bayan haihuwa a wannan lokaci wani abu ne wanda yake abin nesa ta ba za a yi sa to wanda ke kuma ya fita mutunta ba kai karo ba wato kamar yana tambayin Allah to shi ne ya roƙa ya san yadda zai Allah zai kawo ayar da ya shi amma yana son ya ji ne to yaya za a samu ba wai yana nisan ta magana ba ne ko abu tun da ba shi ba shi ya roƙa ba a tun da ya roƙa ya san zai yi wuri amma yanzu roƙon tambayin da eh, zakariya a rai tsara da ke cewa yake to ya za a yi ya sa da daɗi ya sa a a ce masu zaka hanyar kamar haka قال كذلك الله يفعل ما يشاء sai Allah ta dace da shi haka Allah ya kuma malaiku da suke shi a yau sai kace shi haka Allah yake yi wannan magana hikima da nawa malaiku da suke suke shi a yau sai Allah haka haka haka yake a yau yadda ya daga da yadda ya ga dawo ma'ana da tsokar nan naka ita ma da tsokar matar ka ne kuma wannan ba kararar tsohuwa ne ita ce za ta yau Allah rubuta an yi aya ikiyar da samun ayawa alamar zan gane cewa wannan yawa al'ayatu Allah ta kallima nasa ta ba ta da ayyamin lura wa ta kuma wannan maganar da ce an ce ba na dalbar mala'ikatu amma yanzu nan maganar ya yi nuna kamar an faɗa Allah ne ce kar Allah ko kai tsaye ga masa ko kuma ta ne masu da mala'iku amma dai Allah ne ba ya ce ayar ka ya zama kwana uku ba za ka yi magana iya magana da mutane ba sai dai a ramzi ya rabu ishara da abin da farko da kamar yadda zai ji jiri ya ce kar a alamun lalle wannan bai auku shi ne za ka karɓa da yamma wakura maka kafira masar da yi a cewa da kai kai a mutum wani ka da yawa kai kai tasbihi sabiya da mace ka ta ima wato kenan yana nufin kenan zakariya zai iya zikiri amma ba zai magana inda wani zai ce mai zaka ya kafa na lafiya an yi kokari ya ce lafiya da zai a ce kasa amma inda zai karanta alkurani zai karanta inda zai sarra zai sarra amma da ya nemi ya magana da wani zai ga magana da wani baba zai kuwa da ya san wannan alama to wannan da gida kan kuma karanta shi ma shi ne sai da za za mu dan duk lokacin da ya na batun zakariya da da wanda yi da kuma daukar cikin matar sadun an bar magana an je gobe kuma da tayi shi ma za mu ji da da ɗan ruwayoyi insha Allah wa in zan ɗan yanke karatun da nan mana wani nau'in karatun da zan wannan dangane da ramadan mubarak nan zaria a unguwar gelle su da wata su haƙun gwani biyu da kuma kika da san kuma abu abuwan ƙari a kasuwa kuma wasu tabbatar sun gwamna su ga wata kasu wasu har sun rana su yi su koyi sun gwamna to shi ke nan dama jiya ishirin da tara ne kuma inda ma da ishirin da zai wa abuwa saboda an aka ce maka an gwamna an yi ke maka abuwa haka da iko ku ce ba ke tun da ba a ce sai ka ga wata ba a ciki abin da aka ce ka ga wata sai ka ga wata in an ga wata ya wata yake tabbata yana tabbata da ganin adalai biyu ko mutane masu yawa in ko kai kaɗai ka gani yawon kan ka kai kai in kuma labarin ya ce muka wajen sun gani ana da sai ka sun gani ana sun gana an bai wuta nan na na karanto mana hukumar manzara sallallahu alaihi wa alihi wanda ko ba na karanto da ba wace amma sai da gaggai kira da a ja larabcin ana fasara ya kan da lokaci mutum ya duba a cikin mafajo ya kawo an samu waya daga shek saru da yawon zarurro da isnadin sa daga imam da alaihi salam da isnadi da ya kira na yi zuwa ga amirul mu'minin alaihi salam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya mana kutuba wata rana don da shiga Ramadan sai ce da mu ko kuma ran da ya dauka Ramadan ko ana buka Ramadan أيها الناس إنه قد أكبر إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة يقول لنا قوم تبركة تعرفين هذا قوم قال لنا مغلا وطنكم يسألك لا رجل in ce ya ku mutane ce masu Allah sallallahu alaihi wasallam watan Allah ashirin ya gabato muku watan albarka da rahama ya zo muku kenan da albarka da rahama da gaba shaharun ko inda za a afdar shi ko watan da yake a wajen Allah shi ne mafi cikin watan wa ayyamu afdar al-ayyam wa layali afdar al-layali wa sa'atu afdar sa'at yinansa sun fi sauran yin dararensa sun fi sauran darare sa'o'in su sun fi sauran sa'o'i ko shaharun ikin dini ila da ya fi dillahi ko jirgin dini min hali karamatin lahi shi wata ne wanda a cikin musa aka kira ku ya zuwa liyafar Allah wato liyafar liyafar da mutum da liyafa shi ne a kira mutane su ci abinci a shi da abinci a kira mutane su ci abinci ya ce ba ne a kira mu liyafa cikin tunanin shirya nau'i daban-daban wannan allah ta'ala ya kira mutane zuwa ga ya wannan ya ya ya shirya albarkatu daban-daban ya ce mutane ku zo ku gida kamar yadda mai shirya abinci zai shirya abinci kirki ya ce mutane su shigo su ci to allah ya kira ku zuwa ga liyafa kuma an sanya ku a cikin shi a cikin wata kenan a halin karamar allah amma su kuke tasbih mun farfasin ku a cikin watan nan tasbihi ne wani lokaci asan ba shi kana kwance kana yi baka masa kai ko kana zaune ba kana kwance kana zaune kana tun farfashi tun ka dora hannunka a kyalli za ka je zuciyar ka za ka dora kai kana harkokin wasu amma kana yi amfanin bashi wani lokacin ma in fashi mutum ana rubuta shi a matsayin tasbihi ana rubuta masa wani hukun bai da ibada bacin ku a cikinsa ibada ne wannan kuma yana nuna kenan bacci a matsayin guzuri kaza akwai baccin ka tsararre wanda ba sa kai akwai bacci na nuna guzuri ko na huta gajiyar aiki akwai an fara ana aiki a ɗan huta ko kuma an gaji da ayyuka a ɗan huta to wannan ya zama ibada ko kuma a ɗan bantata don a tashi da ɗan ƙarfin jiki a aikata to shi ne ya zo shi ma bacin ya zama ibada wa amarukum bil maqbul ayyun kuma karbabe ne wa du'a'u bi mustajab addu'a ku karbi ma abin amsawa ne fa sallallahu rabbakum bi niyyatin sadiqa wa qulubin qadira an yuwaffiqakum li siyamihi wa tilawati kitab ku roki Allah ubangiji da da kyawawan niyoyi da niyan ganiya ta gaskiya sannan ya ci zarga niyoyi na gaskiya da zukata tsarkaka da roƙe shi ya muku mafaka da azuntarsa azuntar shi wani da karatun alƙur'ani fa inna shaqiya muqrima wa qur'an allahi fi hadha shahr al-karim shaqi wanda ya tabi ya rasa shi ne ainihin wanda aka haramta masa gafaran Allah a wannan wata mafakin wasu bidiyoyin kuma a cikin lini biyu a yau mai kiyamar washi kuma ku tuna da yunwan ku da kishirwan ku a wannan wata ku tuna da yunwa da kishirwan rana kiyama wata saddaku ala fuqara'iku wa masakini wa mas- wa masakinikum ku kuma yi sadakoki ga fakiran ku da miskiran ku wa tsuru kibaru ku girmama manyan ku wannan yara su girmama manyan ku war abu su gara ku ku tausaya ma kanana ku manyan ku su tausaya ma kanana wasu yiwu al'amuku ku sada zumuntan ku wa ku zo arzika ku ku kiyaye harsunan ku وقضوا عما لا يحل النظر إليه أبصارهم وما ينسى جنبك لك أبدا يحرمك وقريبا وعما لا يحل الاستماع إليه وما ينسى أين يكونون جيجيهم جنبك لك أبدا يحرمك وقريبا واحفظوا ال- وتحننوا على أيتام الناس ثم كتوسعوا مرايو متعين yata'annan ala aikamu shi ma Allah zai tausaya ma marayu in kun daura saboda marayu mun sauran mutane Allah zai tausaya ma na marayu wa tubu illahi min dhunubi ku tuba ya zuwa ga Allah daga zunuban ku wa ku ilayhi aydikum bid'a bi awqat salawat ku dagawa Allah hannun ku da addu'a a lokacin sallolin ku musamman a lokacin sallah sallah wato ne yana musamman bayan ƙara sallah na barari ko kowa a cikin sallah muna so a ga abin kuce na kullum ko ku daga hannun ba salloli da lokacin sallah da ina abdul sa'a domin sa'o'in sallah su ne sa'a da suka fara wajen samun ijaba yanzu Allah azza wa jalla fi hadir rahmati ila ibadi Allah ya kai yana duba ya zuwa bayansa da rahamarsa a lokacin da suke sallah in Allah a cikin sallah yake yujibuhum idza naju yasu da yana an samu su in sun gana da shi wa yudabbihim idza nadu sun yana yana masu tarbiyya ma'ana ya yi amsa kira su in sun kira shi wa yastajibu lahum idza da'u ya an samu su in sun roƙe shi ayyuhan nas inna anfusakum mawqulatun bi a'malikum faquha bi istighfarikum ya ku mutane ku sani rayukanku ababen jinginawa ne ga ayyukan wato rakan abin da mutum ya jingina abin da ke jingina shi ne abin da ya kamata ya ce mai da ce ban san ko irin ba jira yan da suka ce mutu aka kama aka tsaye ana na yake cikin ce mace rakan ana ce mace an yi jingina da ke zuwa suka kama mutum suka tsare suka ce sai an ba shi kaza ba su yi shi to an sun shi shi ba sun shi jingina to ayyukan kamar haka nan ne an rutsa da su zaka da rarrakan kai an rutsa da su mai rutsa da su ayyukan ayyukan su ne suka suka rutsa da da da rayukan ko ku kuwa da ku ko ko ko ko kuwa kai ko ko kuwa ba ko kuwa ko ko kuwa istikbar to ku ku yanto rayukan na ku da istikbar kamar ainihin ranka mummunan aikin ka ta rutsa da shi kamar shi shi ke kira yanzu abin da zai kwace ta sai dai istighfarin Allah ya kuma da wakara ai ai ku jawa buburukum faqiratun min awzar bai bai ko kuma dauke ki da nauyin nauye nauye ko da zuwa ko ana jingina ainihin kaya a baya kamar da masu kokon buhu in buhu ya cika girma ba ka ake sa ba ka wuya ya kai sai a sa a baya dole ya cika da wajen to zurgon ku sun hawa ya baya yi wanda ke na ka ka mai duri ke ba haɓɓi ko an haɓe dole su yi to ku sauƙaƙe wayannan nauyin naku na zurgon da tsawaita su su ji lokwa da su ji na ka daɗe ba ka daga kana ba da kuka ko an واعلموا أن الله تعالى ذكره أقسم بإزته ألا يؤذب المصلين والساجدين وسجد الله تعالى يا أجل ذكره يا رزقي إذا كسب بعدين أدرك ما صلى وسجد وأن لا يروقهم للنار وبعدين سورتهم في الجنة سورتهم يوم يبدي- يقوم الناس لرب العالمين لأن متى الناس على على يأكل المعصوم يوم الله جل فندس بعدو بعد بعد كل كتاب وكلام كلام كلام أنا إيه كتاب وكل كتاب سير قال أيها الناس من قد أرى منكم صائما مؤمنا في هذا اليوم كان له لذلك عند الله كفر رقبه ya kuma mutane wanda ya ciyar da mai azumi mumini a wannan wata to zai zama a wajen Allah a wajen su daidai da yanta wuya kuma ya yanta bawa yanta bawa yana da tsada a lokacin da za su yi mutum da ce ta ta kayan da to shi ko yan yan yan- ba ba mu ba mu ne wa maghfiratan limama zalim dhunubi kuma ga na ne wa bashin ce da mai azumi gafara ne ga abin da ya shuɗe na zunubi ila ya rasulullahi laysa kulluna yaqdiru ala dhalika sai mutane su ce ya rasulullahi ba kowanne ne zai iya samun iko ya ce da mai azumi ba wato ya bashi abin gobe bakin sa ko ya bashi abin sa ba kowanne ba zai iya ba فقال صلى الله عليه وآله اتقوا النار ولو بشق تمر ku guji wuta ko da da rabin dabino tsagon dabino ma ko da kuma muka ce da goma mai kirkire ko da cikin dabino an tsagon an gari ita kunnara wa don bushe wata nema ku kiyaye wata ko da ko da gudun ruwa ne kaga tsagon dabino da gudun ruwa wannan da da wahala fa inda za ta ala ya hagu zalika al-ajra liman amila hadha al-yaqin idan lam yaqdir ala akthara minhu Allah yana ba da wannan lada ladan da ake ba wanda ya ce da mai azumi da wanda ake da wannan abu ɗan kaɗan in ba zai iya mai yawa an fahimta wato in ba za ka iya komai ba illa ma ka samar da ruwan sanyi ka ba mai azumi to sai ka sami ladan wanda shi kuma zai iya ciyawa in ba za ka iya ciyawa ba ko kuma ko da tsago da nuna wato dai dai gwargwado ba ka da shi karkashin kai ba ka da shi ba za ka bayar kan abin da kake da shi yi ke za ka samu lada daidai da wani mai wanda ya kake ke da ke da yawa da kuma kai ba ka yi kawo ya ce maza da cikin wani cewa ya yi wannan man hassana ne kun bi haɗa shi a da kolo kawo kana da ku jawazun alasirati yau ma da zurfi da afra ya ku mutane wanda ya kyautata ɗabi'ansa a wannan wata kaga wata zama mutumin ke wanda ya kyautar da halinsa a wannan wata to zai zama ƙetara gare shi a sirafi ranar da ƙafafu za su gunguce ومن أخف في هذا الشهر أما أما ملكت يمينه أخف الله عليه إصابة wanda ya sauƙaƙe ma a wannan wata ya sauƙaƙe ma wanda damansa ta mallaka to Allah ta'ala kuma zai sauƙaƙe masa isabi ma'ana mai a da shi akan sai ba a kasuwa a yabi da a ba shi aiki to in mun ga wata ramana saboda ana ya ce to sauƙaƙe mishi maimakon aikin awa hudu ya ce awa ɗaya ma yi ya huta ko awa asalar kan ke ba da ne ba ko dan da sauƙaƙe ma mai masa hidima ayyuka a wannan matashin Allah ne suka kuɗe masa misali wato kam da malamai suka nuna mana cewa ah, masu girma na gida ne wa kullum sun shiga manzila ɗin bayi a wancan lokaci sashi aka zo su da su gida amma yanzu ana ɗaukar mutum aiki ne to da ko shi ba za a musamman a mana ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقى wanda ya kiyaye sharrinsa a ranar ba ya kiyaye mutane daga sharrinsa to Allah ta'ala kuma zai kiyaye shi daga fushinsa a ranar da ya wuce wa man akrama bihi yatiman akrama Allah yawma yalqa dan wanda ya girmama maraya an san shi karin karin da maraya wanda ya maraya karinci to shi ma Allah zai masa karinci ranar da ya wuce ومن وصل به رحمه وصله الله برحمته wanda ya sadar da zumunci a cikin wannan wata Allah zai sadar da shi da rahamarsa don Allah ta'ala ya da sunan rahim a larabci ya kama da rahama rahim rahama akwai ne Allah da ake sa a gani shi da suna kago mishi suna daga suna daga rahama a rahi ne a rahi ne a kawo rahim a zumunci wanda ya sadar zumuncinsa Allah zai sadar da shi da rahamarsa ran da zai gaba shi wa man qada bi rahimahu qada Allahu anhu rahmatahu yawman wanda yake yanke mutuncin sa a Ramadan Allah kuma zai yanke masa rahama sarar da wasu wannan da ana farar ruwi guda na goma wanda kuma ya yanke rahama ya yanke ya yanke mutunci shi kuma ya yanke masa rahama wa man tattawa bi bi salatin kataba Allahu lahu bara'atan min an-nar wanda ya tawaki da sallah a ciki wato ya ƙara sallah bayan ka fara da sallah fara ne guda biyar ya na bironi to Allah ta'ala kuma zai rubuta masa bara'a da guda da guda ومن أدى فيه فرضا كان له ثوابا من أدى سبعين فريضة مما سواه من الشهور wanda ya ba da wanda wanda ya aika farari a cikin ramadan farari wani abin da ya zama wajibi kamar sallah sallah biyar din nan to Allah zai kuma ta masa ladan farari saba'in a wa'yan tsohon da ni ba ba ba ba wa man akthara fihi min as-salati alayya fa qala Allahu min zanahu yawma taqulu lillah wanda ya yawaita yin salati a wannan wata to kuma Allah zai nawaye mizanin ba da mizanin za su suna da wanda ya yawaita salati sai na mizanin da ya nawaye su ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في ليله من الشهور wanda ya karanta aya guda na alkur'ani a cikin wannan wata zai zama yana da ladan wanda ya karanta dukkanin alkur'ani in ba a ramadan ba ayyuhan nas inna abwabar jinani fi hadha shahr muqaddam ya ku mutane kofin aljanna a wannan wata ana bubbuɗe su fasalu rabbakum alla yughlaqaha alaykum roƙi ubangijin ku kada ya rurrube muku komai komin aljanna roƙi Allah duk ana muku yana biyu roƙi Allah kada Allah ya rufe muku komin aljanna komin aljanna wa ababun nari muzallaqa fasalu rabbakum alla yughlaqaha alaykum ko wata kuma ana kukkulle su ne a ramadan roƙi Allah kada Allah ya rufe muku komin Allah ya rufe muku komin na kai na shiga ويلا وشياء مبرورة مصدورة بكم الله يسلمك عليكم كم شيء أنا ما أنا أتوريس صرفوكي مضروبة مكوكم ما يوشى سر أنا سامس أمومي سورة كروت الله كذا الله يسألك شيء أنا أقول ومن الله تعالى يكون شيء شيء أنا أقول مثلا الله يكون شيء شيء أنا هو ما بعوضه ما إذا ما بس سامي سوء أقوله to sannan manzo Allah ci da bayani magana mai tsawo nan ba a kawo ba shi ne wa amirul mu'minin alaihi salam shi ba da shi ba da shi manzo Allah ya zo da kuma to sai ci yace gare magana mai tsawo yana ta bada nan ba da baki ne kuma Sheikh Salu rahimahullah ya wai kun cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya kasance in ba da ya kama ya shiga to yakan yanta dukkan ya ba duniyar ka bai da abin da in ka da ma zara mai bayar ba ne baya baya da sai amma hasatan a wanda duk wanda ya rufe ko ne zai ba to nan inda bai kuma karantawa daga littafin Sheikh Abbas Kumi shi Sheikh Abbas Kumi sai ce ni kuma yana cewa je Sheikh Abbas Kumi shi ke kuma wannan zan karanto muku abin da yake gani da da hausa kawai ba sai na karanto larabci wancan na baruka zancen masu Allah ne ya yi ma ni in tarjama ba daidai ba amma ga larabci da daidai ne na ba ta karanta ne to shi shek abbas kuma yake cewa abin da yake cewa kuma shine watan ramadan shine watan Allah rabbul alamin shine mafi bikin watanni ana buɗe ƙofofin sama da ƙofofin aljanna da ƙofofin rahma ana rufe ƙofofin jahannama a cikin wannan wata akwai wani dare wanda ibada a cikin wannan watan ya fi ibadan wata dubu in ba wannan ba wannan wa- ba wannan zan ciki ko ba wannan to saboda haka ka ka faɗa da da kanka kuma buɗe ido da basira ka ga yaya kake sarrafa yininka da daren da daren da yininka a wannan wannan wata mai daraja ya kasar ya kake sarrafa ko zo wani abin da kake ci shine wasu wasanni sai a ramadan ake wasu dumamamai a gidajen talabijin sai a ramadan ake nuna wasu gidajen wayansu abubuwa sun ji sai a ramadan suke yi. to sun kaga wato to ka lura kai da kake a ramadan ya kake sarrafa dare hirar ake aika a shan hira a yi sarkoriya ya kake sarrafa rana shararar bacci kowane gabara kake to ka lura da yaya kake sarrafa daren ka da yinin ka a cikin mata ramadan tunda ko sa'o'insa suna da daraja ko ya kai kake sarrafa sa'o'i ya kuma kai ki dangantakan ka da makwabtanka an an an ba makwabta ba ba ka suwa da ke ba ba ba jawara ka ce ba ja ja ja ja ya kuma kake sarrafa makwabtanka ka kare mai su da daga sakon ubangijinka to a kullum ka zama a cikin daren ka kana cikin masu barci kuma a cikin yanayin nan ka kana cikin zafararru da zafa a farkon ubangiji a cikin hadisi ya zo cewa allah azza wa jalla yana a kowane yini a ramadana yana yanta a yayin buɗe baki yana yanta rai dubu dubu wato ko kowace rana ana yanta an zo buɗe baki za a yanta rai dubu dubu daga wuta wanda suka cancanci wuta dubu dubu yana da dubu so dubu dubu so dubu nawa kenan ne idan na daren juma'a ne da bayanin juma'a sai allah ta'ala a kowace sa'a sa'a ko sa'a ashirin da hudu ne to a kowace sa'a zai yanci zai dubu dubu juma'a ne na wa'anda suka cancanci wuta idan daren ƙarshe ya zo na watan ramadan da yinin to sai ya tattara adadin abin da ya yanta tun daga farkon wata adadin ranar juma'a din to kuma ya ya sa su a yanta adadin wannan a wannan ranar ƙarshe to kaga idan kullum miliyan ne juma'a miliyan ishirin da hudu to jimata ishirin da hudu sau hudu ga kuma sauran kwanakin da ba juma'a ba ka lissafta sannan kuma nunka wannan a ranar ƙarshe nawa ka samu miliyoyi nawa ka samu sannan ina faɗin wani wani ya tsaya da rukar gire da rukar da aika zafi ya ma wuce da kake zaɓa wasu ka a kundinka ya kai ɗan uwa masoyi kar ka yadda wannan watan na ka ya wuce wanda ya zo alhali kana da zunubi kuma a kundinka kar ka yadda a sa ka a cikin masu zunubi a wannan watan ya zama da aka haramta musu istighfari da azab an samu daga imam salih alaihi salam ya ce man lam yughfar lahu bi shahr ramadana lan yughfar lahu ila qabil wanda duk ba a gafarta masa a watan ramadana ba za a gafarta ma har- ba za- ba a gafarta masa a watan ramadana a watan ramadana kenan ce wato inda ya kasa samun gafara a watan ramadana to a wani watan ba ba zai samu sai dai in wani wani wanda ramadan in ya zo ya sake yi shiga ya ya samu gabara amma dai in ai kan samu gabara mutum ba ya samu na wajen- na wajen ramadan illa an ya shahada arafata sai dai in ya halarci awa wannan ku kuma ka kiyaye kanka na daga abin da Allah ya haramta in za ka yi buɗe baki ka tabbatar ka yi buɗe baki ne da halas ba da haram ba halas kuma yana da shi abin da yake ya halatta a ci to dole kuma a samu shi ta hanya na halas an fahimta ai ba kawai cewa ba za ka ci abin naman alade ba ne misali ko ka sha giya a wajen buɗe baki ba. a'a naman akuya ma da za ka ci ka tabbatar ba sa kowa kai in banta dole ya zama ainihin in dabino ne ko menene to dole ya zama na halas ne an bayanta ba na kwace ko na murdiya ba ko kuma an yi kasbin haram aka siyo ba idan mutum ya yi kasbin haram sai dai siyo abinci ya ci to ya ci haram to wannan eh, zan faɗa abin da shi imam sadiq ya faɗa a nan gaba ya ya ya da azumin dabbobi da ya karo ya karo za mu yi kokarin za ku za ku taimaka mana insha Allah wa dan aka samu nan da na san akwai matsaloli da yawa ko yau ma da zamu zo mun gamu da shi a kan hanya ainihin na ce ko kan ababen hawa saboda mai farkon ramadan ne ka zama haka nan kasuwanni suka ci cushe saboda ruwan mutane a siyayya kuma hanya hanya fara ɗaya wani ya zo aje babban mota a bibi laura da kasuwa sai ya tukur hanyar shi ke sai ya gama sauke shinkafa su ko abin da ya sauke a sanan sanan sanan hanya to na san muna samun ci gaba amma dai za mu yi kokari mu ga cewa insha Allah biyar mun fara karatu kuma shida da rabi mun tashi insha Allah a ga mun sami awa ɗaya da rabi wani lokaci ma muna iya tashi kafin shida da rabi insha Allah ana fata in aka ba mu tashi a kokar da a zo da wuri kuma da za mu karanta gobe amma kafin karanta da da da gama kuma daga cikin azumi har da tsafta a shi ko nan ina kawai kayan to har da tsafta a cikin azumi saboda haka muna fata a yi azumi da mun zama jin an kashe shawarar insha Allah har da wanka da wanki yes yes yes yes yes duk shi ma azumi za mu karanta gobe insha Allah maganar imamu Ja'far Salihu ne mun tsafta mai na cikin azumi وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه الله يجعلنا المؤمنين من فكر الله سيدنا المرسلين كرامه وخيره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين